أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na masjidin nur kuma muna cikin suratul baqara jiya mun yi magana akan aikin hajji a takaice ko ayoyin da suka yi magana akan aikin hajji darasinmu na yau yana magana ne akan mu'amalar rayuwa shugabanci na addini yana da wahala shugabanci na al'umma shi ma yana da nasa wahala zama da jama'a ko da ba kai ne shugaba ba yana da wahalar gaske amma darasin za mu ɗauke shi ne daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗanda suka yi zamani da shi waɗanda sun yi imani da shi sun aikata aikin alheri kuma Allah ya yabi aikin alherinsu waɗansu kuma sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba da wahala a wajen mu'amala a zamantakewar kuma Allah ya kalubalanci abin da suka yi ma'ana an zarge su waɗannan ayi za su samu kula game da rayuwa kada mu kasance ta hannun hagu a kowace irin mu'amala da inda ka samu kanka idan wani yana shugabantanka ko kana shugabantarsa ko kana zaman gama gari a cikin al'umma a matsayinka na musulmi to kada ka ba da wahala a cikin mu'amala kamar wannan darasin za mu ɗauka daga rayuwar annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam a wajen tabligin risalar shi سألتهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
Allah ta'ala ya ce wa minin nasi ana samu daga cikin mutane man yau jibuka kauluhu wanda maganarsu za ta dinga baka sha'awa ma'ana za su faɗi alheri mal a bakinsu maganarsu da daɗi idan za su faɗi magana za su yi yabo ba za su taɓa faɗan abin da ba daidai ba da fuskarsu da harcensu ba ya fassara zuciyarsu wato fil hayatin duniya a cikin lamuran duniya za su zo su ce su suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi duk sun tattara nufinsu da manufar rayuwarsu duk ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu Allah amal alama fi qalbihi suna shaidar da Allah akan abin da yake zuciyarsu ma'ana har suna rantsuwa suna rantsuwa cewa abin da yake faɗa abin da suke faɗan nan shine a cikin zuciyarsu don wani yana maka maganar abin da yake harcensa yana wallahi tallahi alhali a zuciyarsa ba haka bane kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da irin waɗannan to in zaka yi mu'amala ana shugabantar ka a wajen sana'a a gurin aiki kada kai haka kai kyakkyawar zuciya mai kyau abin da yake ranka shine akan harcenka abin da kake faɗa da bakinka ya zamo shine a fuskarka amma abin da ya fuskarka ta bayyana abinda harshenka ya furta abinda zuciyarka take kudurtawa daban wannan mummuna aiki to sai Allah ya fallashe su yace huwa aladul kisam alhali suna masu adawa gare ka ya rasulullah akan wannan abin da suke faɗan ba shi ne gaskiyar abin da yake cikin zuciyarsu ba hasali ma Allah ya ce wai za ta walla idan suka juya ba ai in sarafa anka suka bar inda kake sa'atul ardi lifsu da fiha sai su je suna barna kuna zaune kuna harka ko na addini ko na sana'a ko wata irin mu'amala za su ba da shawarwari a yi mu'amala da su mai daɗi idan sun tashi sai je su ɓaɓɓata abin duk abin da ya faɗa a bakinsa da farin ciki da ya saki ko murmushi da ya saki a fuskarsa ba shine asalin abin da yake zuciyarsa ba irin waɗannan mutanen da aka yi su a baya su ne Allah yake zargin irin wannan mummunan aikin kuma na gaya mana ne zan yi zama kashedi da a hirgare mu kada mu yi koyi da irin waɗannan mutane masu mummunan ɗabi'a. Limsu da fi hasi barna a bayan ƙasa, wa ya kalin harfa wasu su je ma suna ɓaɓɓata amfanin gonan mutane suna kakkashe dabbobi suna yin abin da suka ga dama saboda tsabar barna ma'ana su yi hanyoyin da za su karya tattalin arzikin mutane sai abin da za su rusa wata tafiya sai abin da za su farraka jama'a sai abin da za su lalata zumunci da mu'amala in sun koma gefe duk za su iya yi wallahi hibbul wallahi wallahi la hibbul fasad ku sani Allah madaukakin sarki baya son barna baya son mabarnata ai duk mutanen da suka yi irin wannan aikin ba za su samu yardar Allah ba abin da ka faɗa ya zamo shine abu yadda kai fara a fuska ya zamo daidai da kalamanka abin da kake faɗa ya zamo shine daidai a zuciyarka wannan shine cikakken mutum da ake bukata har ma dai a cikin al'amarin addini ina fata an gane sai Allah ya ce وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
idan aka gano su ko dan suka fahimci abubuwan da suke yi ba daidai bane duk abin da kake kullawa wata rana zai ware duk abin da kake yi wata rana wani zai gane ko ya fahimce ka ko ya ce zai ma gyara Allah ya ce wai za kira idan azar za kira da huttaqillahi in aka ce mai irin wannan ɗabi'ar ka ji tsoron Allah yaya abin da kake yi daban abin da kake faɗa daban yaya za ka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana son sa ka ce kayi imani da shi alhali babu soyayya tsakaninka da manzon Allah har ma da kai ake barnata al'amuran sahabbai alhali ga shi kana gwada kayi imani kada hul izza sai girman kai ya shafe shi dama duk mutumin da ba shi da gaskiya baya so a gaya mar gaskiya wannan sunan rayuwar shi ko namiji in mai san gaskiya tsakaninsa da matarsa in ta gaya mar gaskiya faɗa za su aka ne ko ce mata ka dinga tashi kana sallah da asuba shi kenan ta tsokalo faɗa a gari Allah ne ce a tashi a sallah da asuba ko don ta gaya mai rigima za a yi shi wanda bayi da gaskiya baya son gaskiya idan aka zo ana kokarin yi mar nasiha cewa majalisin manzon Allah ne fa rayuwar da Allah ya haɗa ka da annabi ga abin da kake yi fa kada ka yi shi to sai zai dauki izza bil ismi yana mai gadara da wannan sakon ya ci gaba da aikata sakonsa to Allah bai kyale shi ba yace waɗanda suke irin wannan fa hasbuhu jahannam makomarsu za ta kasance jahannama wal bi'sal mihad tir da mashimfida da za a je a yi musu shimfida a jahannama a kwantar da su akai Allah ya sauke ko garwa shi aka baza aka ɗora ka a kayi ai ka gamu da bala'i ko to Allah zai shimfiɗa su a wutar jahannama idan dai abin da yake fuskar su da bakin su ba daidai yake da abin da yake zuciyar su game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na'am
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
kira na addinin musulunci hagun da dama ne idan an gargade ka kada ka yi laifi to sai a gaya ma abin da ya kamata ka yi idan aka faɗi hukumar masu laifi aka tsorita ka da kuma sai a kawo alherin waɗanda suka yi biyayya don ka ji daɗi a gwada ma ba a layin barna ake so ka tabbata ba musulunci ba tabbata yake yi a tsorita ka ba a'a ana son wato kwaɗayi da tsoro don haka sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi kuma daga cikin mutane man yashri nafsahu akwai wanda ya sayar da kansa ma'ana ya sallama kansa ibtiga a mardatillah yana mai neman yaddar Allah duk al'amarin da za a yi yana neman yaddar Allah in ana sallar nafila ya je a yi da shi in ana azumi a yi da shi in ana karatun alkur'ani a yi da shi in ana ba da sadaka a yi da shi duk wani aikin alheri ba zai guje ba shi ya yarda shi na Allah ne ba ya yi sa'a ba a nan ma na yace mislu suhaib kamar wani suhaib suhaibin rumi kenan ko lamma azahu al-mushrikun la yayin da mushrikai suka dinga ba shi wahala suka dinga zaginsa suka dinga cutar da shi hajar ila madinati sai yayi hijira zuwa madina wata rakahum malahu ya bar komi da komi nasa suka dinga iba suna wasosan sa shi kuma ya koma ga madina ba shi da komi har aka zo ana kirga shi a cikin fakiran madina kuma yayi wannan ne ittiga alwajin lahi don neman yardar Allah kuma Allah bai tozarta abin da yayi ba to koyaya zaka zo idan ana barna ka nisanci barna yafi ka zauna a gurin da ake barna ko nawa za ka batar wajen barin gunda ake barna ya fi maka alheri akan zama tare da masu barna ka ce wai kai kana da imani mai ƙarfi ba za ka aikata ba a'a kada ka ba wa kanka wani ƙarfin imani ka ga mutum yana da imani haka Allah ya so ka gode wa Allah amma rauni daga Allah ne sai ubangiji tabaraka ta'ala wallahu ra'ufun Allah mai tausayi ne rauhun bil ibad Allah mai tausayin bayinsa ne duk wanda ya yi abu don Allah Allah zai ji tausayinsa a duniya ya sanya shi cikin masu imani ya zama mutumin kwarai Allah zai ji tausayinsa yayin mutuwa da hisabi Allah zai ji tausayinsa a ranar alkiyama ya shigar da shi cikin bayinsa na gari wanda za su shiga aljanna ina fata an gane da haka mu sallama kanmu zuwa ga Allah ya fi mu yi jayayya da hanyar Allah mun gane sabon na'am sallacin يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
إن شاء الله تعالى يكرم الإيمان an faɗi hannun hagu an faɗi hannun dama to sai Allah yake so ya ja mu zuwa ga abin da ake so mu tabbata a kai ya ayu hallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga addini gaba ɗaya ba raba kafa ba tsayawa akan katanga rabi kana cikin masu sako rabi kana cikin masu daidai ba a so kai haka in zaka zama na Allah yi kokari ka zama na Allah idan ba za ka zama na Allah ba ka nemi taimakon Allah ka dawo ka zama na Allah gaba ɗaya ba a san raba kafa a addini amma a ce kai wani akwai kokari wajen addini a ce to wani kuma akwai shagala to wanne yake yi guda ɗaya ba a san ai haka udkhulu fi silmi kafa kuke shiga addini gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan wannan wa'azi ne daga Allah alqur'ani ne yake wa'azi anan kowa ya ji kaman da shi ake Allah ya ce kada ku bi hanyar shaidan. Shi shaidan ai maƙiyi ne, a kan fa ya yi wa annabi Adamu sujada ne yake Allah ya la'ance shi. Annabi Adamu kuma shi ne uban dukkan mutane, kowa aka taɓa zai ce ni ba ni Adamu ne ko? To a kan yi wa annabi Adamu sujada ne yake ba Allah ya tsine masa. Mashaidan ya ce ya roƙi Allah ya jinkirta masa kwanaki a duniya don ya samu wanda za su shi zama wuta. aka ce je ka an jinkirta maka to yanzu shedan din zaka bi dan ya taya ka zama wuta ka bin hanyar annabawa da manzannin da Allah ya aiko wa kowane zamani wanda su suke kira a hanyar aljanna duk lokacin da annabawa da manzanni suka yi kira fa shedan ne mai cewa kada abi to yanzu ga layin shedan ga layin annabawa sai ka bi su to Allah yana ma wa'azi da kansa cewa wala tattabi'u kada ku bi wato shaytan shayadin wato hanyar shaytan innahu ku sani shaytan lakum a gare ku inji Allah aduwwun maƙiyi ne mubin kuma bayyananne in ta shaytan ne kar kai sallah kar kai azumi kar kai hajji in ta shaytan ne kai zina ka saki aure ka sha giya ka yi sabo ka ci dukiyar haram ka manta da Allah ka yi ta yin zalunci shi shaidan abin da yake so kenan ba abin da shaidan yake so illa baka ma san kanka ba ba ka istighfari ba ka neman taimakon Allah a laburra sai taimakon gumaka da bokaye da masujinta baka iya dogaro ga Allah ba sai dogaro ga wani Allah to shaidan ya biya bukatar shi in kuna zo na lafiya miji da mata ya sa ku sabani idan ya kuna zo na lafiya da aboki da aboki ya sa ku sabani idan ya ga ka zo kana karatun Qur'ani ya sa ka bacci idan ya ga kana yin wani harka wanda na addini ne kana samun lada ya kawata ma talauci ina ba ta an gane to shine anan Allah ya gaya muku da kansa sako ne na alqur'ani cewa innahu shedan ya kasance lakum a gare ku ya ku bayin Allah addurun mubin shedan baki ne a gare ku kuma kiyayya bayyananniya inji Allah Allah ya tsare mu daga sharrin shedan na'am فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم idan ka ji wannan wa'azin ka kame ka huta kuma ka yi sa'a ka rabauta ka ji daɗi shikenan alheri ya tabbata gare ka amma sai Allah ya ce fa in gadaitum amma idan kai samu zaniya ma'ana ka kauce min ba'd ma ja'atkumul bayyinat bayan gaskiya ta tabbata gare ka ma'ana hujjoji bayyanannu cewa bin Allah shine tafarki mai kyau tsayawa a hanya shine addinin Allah na gaske wanda babu karkata a cikinsa ka gane haka sai ka samu zamiya kana sallar ka a cikin jami'i kawai sai ka samu zamiya sai ka daina zuwa sallar jami'i kana azumin ka na litinin da alhamis kawai sai ka daina kana kula da mahaifanka kawai wani shaidan ya zo ya sa ni ka daina kana yin wani abu dai na alheri wanda kai ka sani tsakaninka da ubangiji sai ka daina wallahi ya inganta cikin hadisi akwai mutumin da wani aikin da ya keɓe duk duniya bai gaya wa kowa ba yake yin shi zai kai shi aljanna kamar yanzu ka keɓe wani ibada da mahaifanka da matarka da 'ya'yanka da abokanka da danginka duk kar ka gaya musu wannan tsakaninka da Allah ne kai kadai kar ka gaya wa kowa irin wani aikin yana kaiwa mutum aljanna kana yin tilawar ka izubi ba wanda ya sani kana sadakan ka ba wanda ya sani kana nafilar ka tare ba wanda ya sani a'a kana zuwa ka gaida mara lafiya ran kaza a wuri kaza ba wanda ya sani an gane amma ba kai ta gaya wa mutane ba fa a wani ai da wani akwai azumin litinin da alhamis to za a nan za ka tsaya ya ishe ka ba mun ji ba ba mun ce kai addini wani an biya kaga ba a so wannan ba kokarin tilawa yake na an biya ana son ka ke ga aiki ba wanda ya sani sai ka ko matarka ko ƴaƴanka ko ƙannanka ko iyayenka ko waye irin wannan aiki annabi ya ce Allah yana karɓan sa domin dan wa kai ya sani ko addu'a kake fa addu'a ibada ce fa wallahi da zaka keɓe kana roƙon Allah ya mun arziki ko Allah ya bani imani kai fatiha kai salatin annabi kana yi baka taɓa gaya wa kowa ba wallahi wannan ibadar sai Allah ya karɓa ya shigar da kai aljanna Allah ya ce idan mutum ya zame ya kauce wa hanyar Allah ya samu zamiya bayan gaskiya ta bayyana masa falamu Allah ya ce ku sani annallaha azizun Allah mabuwayi ne yafi karfin komi dan kalmar aziz mabuwayi ba abin da yake kaucewa Allah da tunanin zuciyarka nan yanzu abin da yake zuciyar ko ana ko da tani dan Allah ya samu da yake zukatun me zai faru da mu gobe yanzu mun sani Allah ya sani cire buwayar Allah yanzu muna nan abin da yake faruwa a gidajenmu mun sani to shine ma'anan Allah mabuwayi Allah masani ne sanin da babu kamar sa Allah azizun ne mabuwayi ne hakimin kuma Allah mai hikima ne da haka mu nisanci barin zamiya ta same mu daga Allah kana zaune lafiya kawai ɓace ka je ka shiga caca saboda ana yin caca a waya ka mallaki waya sai ka faɗa cacar waya ka je kayi wani abokai sai su koya ma shaye-shaye ka je wani wuri ka fada cikin wani yanayin rayuwa ka ɗanyi arziki sai ka rena kowa ciki har da iyayenka abin arziki yana sa wani rena iyayensa ko tun kana rena ƙannanka kana rena abokanka kana rena yayinka har sai ka fada kwata sai ka rena iyayenka Allah ya sauki to irin wannan zamiyar ka dinga roƙon Allah kada ta same ka amma idan wannan kaucewar ta same ka to wallahi ka sani Allah mabuwaye ne yana nan a matsayinsa kuma yana madakata da haka mu kar mu bari mu kauce a hanyar Allah kun ga darasin mu ne koyawa mutane addini da rayuwa ne ko sai Allah ya ce
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
to ga misali irin na buwayar Allah Ubangiji ta'ala ya ce hal yanzuruna ko sai kuna jira ne har Allah ya zo illa an yi atihimullah Allah ya zo muku da fi zillin kamar wata inuwa Allah ma'ana ya ga abin da kuke yi har aiko muku azaba azaba ta taso muku kamar ku ga wani gajimare ya cika duniya rana ta ɓace gari ya fara ɗaukar duhu ƙura ta taso gari ya yi inuwa filgamami wani gajimare ya taso gari ya yi jim yanzu da za a yi baƙin gajimare a ga- a yam- a gabar nan ya taso baƙin gajimare sai ga garin ya yi wani iri ko gari ya yi shuɗi ko ya yi baƙi to har sai kuna jiran wannan ne daga wajen Allah in irin wannan ya zo fa to wal mala'ikatu sai mala'iku su zo wa qad al'amru daga nan al'amari kuma ya ɓaci ma'ana Allah ya yanke hukunci a kanku wa inna Allah wa ila Allah turja'ul umur idan azaba ta zo Allah ya halakar da su wato summa arama halakakum idan har mala'iku suka zo to anan Allah ya yanke hukunci ma'ana hukuncin hukuncin halakar da al'umma ku sani lalle Allah zuwa gare shi za mu koma akwai al'ummomin baya waɗanda Allah ya halakar da su to wa'azi ake mana yanzu ba za ku shiryu ba za ku zauna a ƙarƙashin zamiyar nan har sai wani gajimare kamar ya taso daga sama Allah ya aiko da mala'iku sun aukar da bala'in kisbiya a kanku an halakar da ku tukunna ku zo kuna kiran Allah in za ku halaka har sai an zo wannan gandun Allah Ubangiji ta'ala ya ce zuwa gare shi za mu koma ko a yi mana azaba ko kada a yi mana azaba ko a turo gajimare ko kada a turo ko a turo mala'iku su halakar ko ba a turo ba idan ka kuskura ka zauna a ƙarƙashin zamiya za ka koma ga Allah ya yi maka hisabi. Mun gane magana? Ta Allah ce.
بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Shi tarihi makaranta ne, hakan tarihi baya abu hudu, tarihi baya kara a kowa. Me ma'anan kara? In kai shaye-shaye bayan ka tsufa sai an faɗa wa yayanka. Tarihi yana kara? Tarihi baya mantuwa. Idan kai sata kana yaro in ka girma a cewa ɗanka ɗan ɓarawo yau ce a ce ina yaro ya sata. Tarihi baya mantuwa. Tarihi baya kara. Tarihi baya tausayi. Me yasa a ce kai wani ka ai yanzu abin tausayi ne ce kai bari shi da Allah tsohon mai tsohon dan tara hanya ne. Tarihi baya tausayi. Duk wanda kaga ya kula kansa yana yaro fa shine ya girma za a ce mutumin kirki. karka yadda ka bata sarmintarka in ka bata sarmintarka in kai aure tarihi yana nan yana jiranka abu na ƙarshen tarihi ba ya yi shi nan baka tuwo ba za a shafe shi ba har a gurin Allah shi ne Allah yake gaya mana salba ne Isra'ila idan kuna so ku ɗauki darasi game da me ya faru jiya ku tambaye bani Isra'ila mana in ji Allah kam atainahum min ayatin sau nawa ayoyi suka zo musu masu ban mamaki aka gaya musu gaskiya suka iya aka halakar da su baya zama aya inda fi zalika la aya mutum a bashi kuɗi a duniya a yanzu ma ya yi arziki ya ki zakka duke ta kone ba aya bace aya ce ba abin da Allah baya ya saukar da ta ku tambayi bani Isra'ila irin ayoyi da Allah ya saukar musu bayyanatun kuma bayyanannun ayoyi wanda abubuwa suka faru ko Mm. kam ayatin min ayati ko bayyanatin bayyanannu wa man yubaddilu ni'matallahi wanda duk yake canza ni'imar Allah ba wanda zai canja ni'imar Allah da haka duk yadda ta zo haka za ta kasance min ba'di ma ja'atku idan ta zo mashi da haka wato mu rike ayoyin da ake karanta mana a mat- su zamo izina gare mu a matsayin abin da ya faru a baya to tarihi ne don ya tsorata mu a yau ina fata an gane fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin damka ne ma'ana Allah zai kama kafirai da mujirmai da masu sako da duk wanda suka kauce daga tafarkin Allah Allah ya tsare mu daga cikin su na'am زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
zurina lillazina kafaru Allah yana ba mu labarin kafirai cewa Allah ya tsawata musu hayatid duniya rayuwar duniya duk mutanen da suke da kafirai suna son kyale-kyale to halal ne musulmi ya so ado ya so kawa ya so arziki ya so wadata ya so yalwa ya so jin daɗi amma wanda ya halalta an gane kada abin da Allah baya so ya baka sha'awa duk abin da Allah baya so idan ya baka sha'awa bai halatta ba sannan kada abin da Allah ya halalta maka idan ya baka sha'awa ka bi ta hanyar haram ka mallake shi kana son gida mai kyau amma in ka bi ta hanyar haram zaka mallake shi kai hakuri ka ba hankali idan ka ga mutum a baina ka san ta yadda ya hau ai ba tsalle ya hau ba ko to matakala ya bi sai ka ga mutum yana da arziki sai da ya sha wahalar nema ina zai baka labari wata ran sai ka ji tausayinsa a hanyar nema in ka ga mutum yana kowane irin martabar rayuwa kar ka ɗauka sai ka zo gurin amma yanzu kana ganin malamin ka a aji yana koyarwa da motarsa ko da babur ɗinsa ya tafi sai kawai ka buƙaci sai ka mallaki wannan abu a'a ka san wahalar da ya sha baka sani ba ka san matakan da ya taka ya ɗan wannan gidan ma da kake gani baka sani ba To shi ne Allah ta'ala ya ce, Kafirai dai Allah yana ƙawata musu duniya. Waskaruna sai suke yin izgilanci, minan lazina amanu zuwa ga waɗanda suka yi imani. Sai su dinga musu izgilanci domin wanda suka yi imani sun kame daga iya halal, sun tsaya a babinsu. Ba su je sun yi barna ba, sai suke musu izgilanci. Shi ya samu ya yi kuɗi yana ta gadara, yana ta hura hanci, yana ta daga kai. yana rena mutane yana ƙin gaskiya shi ya san komi daidai ne da iyayensa da abokansa duk ba su san daidai ba sai shi kudin mai girman kai kenan dama annabi ya ce ma'anar girman kai shine ƙin gaskiya da rena mutane duk mutumin da gaba mai gaya mar gaskiya shi komi ya sani kuma ya rena kowa kar ma ka masa magana mai girman kai da in kai ba shawara ma ba ɗauka da yi ba dama Allah ya bayanin irin a cikin alkur'ani shi ba wanda ya ji tsoro sai wanda ya fi shi ƙarfin tattalin arziki wannan ka abu tsoro ne a gurinsa ba ya ma tsoron Allah kamar da yake tsoronsa ko wanda yake kwaɗayin kayansa sun fi kowa kwaɗayi to sai suke wa muminai izgiranci saboda muminai sun tsaya da halal sun tsaya da dokar Allah ba sa barna ba sa shaye-shaye shi kuma yana ga je sha biya ai kiɗa ya yi rawa shi ya more ba haka ba ne to shi ba zai yi ba ba za a yi kiɗa a yi rawa ya yi ba mumini ba zai yi shaye-shaye ba za ka sai suke musu izgilanci in ji Allah mai albarka da ɗaukaka. Su wane ne nifakar hini malam ya ce saboda talaucin mutanen da suka riƙe kansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kal bilal kamar irin su bilal da suhaib da suhaibin da muka yi magana yastazi'una bihim suna yi musu izgilanci suna ce musu ba ku da kofi kun je kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam kun zauna zaman talaucin yunwa zai kashe ku wace muku wani riko da addini wani abu kafin da wani mani da kayi riko da addini mu sai ɗauka talauci ne sai ta kai da kudin talauci ne sa shi riko da addini shi bai san shi ne bai sa'a ba arzikin wa yake bayarwa ne bai san me zaka zama gobe wataƙila ma kana da shi wallahi bai sani bane da zai kwankwasa a buɗe mai da leka gidi sai a tsorita amma shi na ganin da kawai talauci ne ma ya sa ka addini saboda ba ka sa riga irin tasa ba ka hawa mota irin tasa ba ka ƙarya irin nasa kai shi bai san akwai abin da ya taka maka birki ba aljanna kake so wannan aure da shika da yake yin saboda yana da kuɗi kai ba za ka yi bane saboda addini alfaharin nan da yake yi da sadakar zamani ana ta ɗaukar hoton mutane wani za a ba su sadaka saboda me duk wanda zai baka sadaka zai da hoto ka bar kayansa ka ce ai Allah yana gani to sai ka da hoto kana zama Allah baya gani to hoton na me in ya in ina saboda mutane ne to suna bada lada ne duk wanda bai bada sadaka in zai dauki hoto kar ku karba ku yi hakuri ku nema a wajen Allah ba wani maganar daukan hoto to Allah ta'ala a nan ma da yake kirga mana waɗanda dai suka yi ta musu izgini wallazina taqaw da waɗanda suka yi taqawa suka ji tsoron Allah suka ƙi yin shirka yanzu ya ga mutum ya je yana yin wani cultism ba haka bane saboda me saboda ya samu kuɗi ya tara masoya ya tara mabiya a damu da shi ana tsoronsa ya yi ilimi ya iya magana ana ƙaunarsa yana bin mutane ya fi ƙarfin kowa yana fin ƙarfin malaki suna sama da waɗancan mutanen ranar alkiyama ta ji daɗin kuma ko duk wannan furfurar da suke a duniya ranar alkiyama kuna sama da su don Allah ba ku wuce su ba fin lahira da fin duniya ba duniya kwana nawa ne da za a alamar kwana ya kwana ɗari ma sai an daina jin labarinsa sai a ce ma zai yi shekara ɗari biyu zai yi shekara ɗari da hamsin wata ran an faɗi sunan sai ce a muwa ne na nan kuwa da da muna jin su a rediyo da ana ganin su a jarida da ana ganin su a talabijin da waye shi a gari kaza ba ka wajen irin wannan duniya gamawa da mutum take yi ba wanda duniya ba ta gamawa da shi in ka mutu kuma wata ran sai an gama kwatance ma wallahi ba gane ka ba sai an zo ganin da a gidanka ma ba wanda ya san ka gidan ya dawo hannun ya'ya ya dawo hannun jikanu ya faɗa hannun zuriyar jikanu a ta misalin kama ba wanda zai gane kowa ana ba zai gidan kakansa na goma ba tabbacin cewa ana mantawa da mutane a duniya to kai ma wata ran in kai jikanu na goma wa zai tuna ka shukawa kanka alheri kawai duk kabari ina ganin mutane an shiga makabarta wanda ya zaga kabarin can wanda ya zaga kabarin can wasu san kabarin mutanen su ko ba su shekaru in suka zaga suka zaga suka zaga sai su tsaya ce daɗi wajen nan ne ina ai ba a bamu wannan damar ba ba wanda zai gani kuma an hana gini a makabarta an hana wata alama kawai ku yi mutum addu'a shi yasa an shiga zaci assalamu alaikum da da qawmun mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun shikenan ai addu'a shiga makabarta a rufe an hada kowa da kowa da mu'minai ranar alkiyama Allah ya ce wanda suka yi imani suna samun su wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi ku yi hakuri a duniya Allah yana arzuta wanda yake so ba tare da lissafi ba idan an je lahira Allah yana arzuta mutane da imani Allah yana arzuta mutane da sauƙi hisabi Allah yana arzuta mutane da aljanna ba tare da hisabi ba aljanna ta Allah ce Allah zai dawo bayan su mu'minai wallahi ku riƙe hanyar Allah ba za ku tozarta ba an gane sai Allah ya ce كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
insha Allah ba mu labari daga lokacin annabi Nuhu daga lokacin annabi Adamu alaihi salam zuwa lokacin annabi Nuhu an yi karni wajen guda goma karni ɗaya shekara nawa ne shekara ɗari so da haka sai da aka yi shekara dubu mutane suna kan tauhidi ba wanda ya saba wa Allah gam an kama hanyar Allah ba wanda ya shirka da Allah shi ne kanan nasu ummatun wahida mutane sun kasance al'umma guda mutafiqin ala haƙƙi sun daidaita a kayan addini milladun adama tun daga zamanin annabi adamu suna tafiya akan tauhidi sun maktalafu sai suka fara samun saɓani bayan zuwan annabi nuhu alaihi salam daidai wannan lokacin fa ba asallahu nabiyyi daga nan sai Allah ya fara aiko da annabawa shi annabi nuhu shine manzo da ya fara zuwa yin da'awa to shi ma sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shi kadai ai da ana dadewa ko to shine za ka ba mu lailatul qadr fa in kai ibadar daren lailatul qadr kaman kai shekara 84 kana yi idan ka samu lailatul qadr kaman goma kai shekara wajen 800 kai ibadar wajen shekara 800 kun kai bacci ba ka gaji kenan ka tsaya ka tsaya shekara takwas ɗinka naka goman karshe ku yi ta ibada Allah ya amsa mana samari ku zo masallaci ku yi itikafi magidanta ma ku zo masallaci ku yi itikafi wanda bai yi itikafi bai je masallaci ya tahajjud ya ƙara tilawa ya ƙara sadaka ya ƙara ibada kwanaki goma nan karka bari kai bacci abinda aka faɗa annabi da kansa aka ce wa ai kaza ahlahu yana tashi iyalansa kai sai ka bar raka iyalan kwance annabi nuhu ya zo ya karantar mubashirina manzanni suka zo suna bishara wa munzirina suna yin gargadi duk manzanni suna zuwa suna cewa ku yi ibada ku zama mutanen kirki za ku samu alheri a nan duniya kuma za ku samu aljanna akwai bisharar da ya wannan suna yi musu gargaɗi cewa in kuka saba wa Allah kuka kauce wa hanyar Allah ba za ku rabauta ba sannan a lahira za ku shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallama babban kirarin da Allah ya yi wa aiko shi shine wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin aksar an-nas la ya'lamun Allah ya ce ba aiko ka wasu da dukkan duniya in wani annabi dan wani wuri ne wani manzo garin can ne wani wani kaumi ne annabi duk duniya aka aiko shi har nan inda muke dole mu amsa kiran manzon Allah bashiran yana mai mana bushara da aljanna da wanda ya bi shi yayi sa'a wa naziran annabi yana gargadin wanda ya kauce wa hanyar Allah ya fata a lahira kuma zai halaka shine bashiran wa naziran shi ne Allah ta'ala ya ce mubashirina suna masu bushara wa suna masu bidar wa an da lama a kitaba Allah ya aiko musu da littattafai aka aiko da littattafai ɗaya bayan ɗaya an aiko zabura an aiko attaura an aiko zabura an aiko injila an aiko alqur'ani an aiko sufu ibrahima musa an aiko da littattafai duk abin da littattafan nan suke koyarwa a ce la ilaha illallah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo shekara nawa ya a makka sha nawa Zala shekara ashirin da uku yayi ba yana da'awa ba to goma sha uku na ba a saukar da sallah ba kawai cewa ake ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shekara goma sha uku annabi yana wani ka san tauhidi akwai wahala shi yasa mutane suna wasa da aqida da tauhidi ka ga barin bokaye ka ga barin sihiri ka ga barin shirka ka ga kautar da mutane akan aqida wallahi wuya ne da shi sai kana alfahari da mutum da yawan zuwa sallah kawai sai ka ji a wani neman aure ya je gudun boka wallahi tallahi sai ka ga abu ya baci shi kenan ya barar sai kana da kara da shi sai ka ji a wajen jinya sai a ji a ce masa nemo wani kafar kaza da kaza yi kaza ranan kaza ajiye kaza shi kenan wallahi illa man rahimar rabbi shekara goma sha uku na akida annabi ko shekara goma ne aka zo aka yi sallah aka yi azumi aka yi zakka aka yi hajji aka yi yaƙi aka yi sauran hukunce hukunce kaga ai abun da ba so yi tauhidi ko wannan shekarun la ilaha illallah ake magana akai bil haqqi wato littafin suka zo da gaskiya liya kuma bayanan nasu don su yi hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fi cikin abin da suke sabani akai min addini na addini ai tambaya akan kasuwanci ai tambaya akan hukunce hukuncen aure ko rabon gado ko na abu da ya shafi mas'alar al'umma da za a yi musu hukunci a kayan wata mas'ala ta fatawa duk littattafan Allah sun zo da irin waɗannan hukunce hukunce da bayani a kayi waɗannan abubuwan da aka wa maktalafi da abin da kuka saba wa maktalafi da abin da kuka saba ne a ciki illa alladhina utu sai waɗanda aka aiko wa min ba'd bayan su ma ja'ahumul bayyinati bayan gaskiya ta zo musu daga wajen Allah ma'ana bayyanannen littafi daga wurin Allah haka ne ko bagayan bainahum suna masu zalunci a tsakanin su wajen zaluntar kaucewa hanyar Allah da ganganci babu zaluncin da yafi wa kai yiwa Allah shirka babu zaluncin da yafi kasan gaskiya ka yin aiki da ita musamman game da hukuncin Allah an gane fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya shirya da waɗanda suka yi imani limattalafu fihi na abin da suka yi sabani a ciki min alhaqi na gaskiya daga bi idnihi da wato da idnin ubangijinsu wallahu la wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya na'am
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ita rayuwa ba ta rabuwa da jarrabawa amma kowace irin jarrabawa Allah ya ma ka dogara zuwa gare shi ka nemi mafita daga Allah shi kadai za ka tsira Allah ya ce an hafsittun ko kuna tsammani an ta da kulul jannata za a wanke ku sakal a cikin sauki a sanya ku aljanna walamma ya atikum mislul ladina kalau min qabl abinda ya suka samu waɗanda suka zo min qablikum kafin ku bai same ku ba wanda suka zo kafin ku sun sha wahala riko da addini akwai daɗi amma akwai mi akwai wahala in kana wa'azi akwai wahala in ma kana mai bin wa'azi akwai wahala an gane akwai takurawa daga wajen waɗansu akwai tsangwama daga wajen waɗansu akwai musantawa daga wajen waɗansu uwa uba shari'a za ta hana ka abu alhali kana so kana da daman za ka ci rashawa sai a ce karkaci kuma sai gaba ka da kuɗi kana da daman za ka yi sata sai a hana ka ga kasuwanci na haram za ka iya zuwa ka yi sai a hana ka alhali ga talauci da bashi ya kewaye ka To in ka ji tsoron Allah, ka ƙi ka tsaya a hanyar Allah, to Allah ya san wannan abun kuma zai biya ka. Ba a wani abu don Allah ba a tsira ba. Kana yin wani abu sai ka ƙi har ka cutu, ko wata cuta ta zo ta same ka saboda hanyar Allah, in ma a jihadi, in ma a kiyaye wata doka, Allah ya san da wannan abun Allah ba zai tobarta ladanka ba Allah zai biya ka. Ina fata an gane. To duk halin da ɗan adam ya shiga, idan dai a hanyar Allah ne, ku ya sani waɗanda suka zo kafin mu sun shiga wannan matsalar. Ai ma sun sha tsangwama, ku tuna da an zo matsayin da za a kama mutum, a zo da shi ka'aba, a sa mar zarto kamar zarto abin yanka a tsakiyar kansa, a ce ya bijirewa manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam ko a tsaga shi. ana yi yana ambaton Allah da manzon Allah har sai an rabe shi biyu an jefar da gefe ɗaya an jefar da gefe ɗaya amma bai sa shi zama ya bar hanyar Allah ba duk an yi wannan fa sabai za su ce to yaushe taimakon Allah zai zo mana an kashe mu an kisar mana abinci an tsangwame mu an kore mu daga gidajenmu an sare mu da bishiyoyinmu an hana mu sakat mu ko ba mu ga taimakon Allah ba ina fata an gane to mutanenmu na gaba da mu da suka shiga irin waɗannan ko kuna tsamman kwatankwacin irin wannan ba zai same ku ba ne komai za a yi muku cikin sauƙi da daɗi a'a kuma akwai gabar da za ku samu jarrabawa ina fata an gane to in dai ka samu jarrabawa game da addini ka yi haƙuri ka riƙe addinin Allah zai baka mafita a cikinsa Allah ya ce masatumul ba'sa talauci ya shafi mutanen baya ai alfaqar shadid talauci mai tsanani in san talauci mai tsanani ne shi kala uku kaga abu uku kaga mutum ko rigarsa ta diddige bai da rigar sawa kaga mutum ya cinye takalmin saboda tsabar takawa ya rasa takalmin canzawa kaji daga jijiyoyin goshinsa sun fito saboda yunwa akwai mai irin wani anan ba ma cikin talauci manzo Allah ya taɓa fitowa ya ga wani da wasu da wannan siffar fuskar annabi ta canza hankalinsa ya tashi ya hau kan mimbari ya ci a roƙa musu Allah a kawo musu taimako mutane suka dinga zuwa suna ba su gudumawa yana daga cikin alamar tausayi in ka ga matalauci ka ji tausayinsa to kai mai tausayi ne amma in ba ka jin tausayin mara akwai baka da tausayi ita ga mutum yana sayar da rake ya ce ma naira ɗari biyu sai ka haɗa wuka ce ɗari biyar sai ce to kawo saboda yana so ya sayar ba ka da tausayi don me ba za ka biya ba wajen dubu biyar da aljihunka ba amma sai ka haɗa uku sai ka ce naira ɗari biyar me yasa haba bawan Allah in ka ga mutum baya jin tausayin mara akwai ba shi da tausayi shi ne kawai gunda ake gane tausayin mara akwai an gane amma mutum shi ne yake da'awar ba shi da shi to ba ruwanka da shi yana jawo kansa kuma zai gamu da babu duk mai cewa babu sai ya gamu da shi maza da zai ce babu bakin da yake fara kama mutum sai ya nasa kar ku yi kanku baki an gane yawa ko da damana yawanci bakin mutanen mu ne yake kama mu shi kai ai damanar ba da ba ta da kyawu to a gonar ka yawa ba dai ne irin wannan idan Allah mu kame bakin mu ba ni da abinci ba ni da kuɗi kaza ya samu wallahi da ya same ka eh ba a so Allah ya sauke bayan Allah ya faɗi wannan sai ce wa darra da cututtuka ya samu mutanen baya Allah yana gaya muku in cuta ta same ku a cikin lamarin addini kada ku damu Allah zai ba ku mafita wa zulzilu Allah ya girgiza su bi anwa'il bala da bala'o'i iri iri sun gamu da jarrabawa ba nau'in iri ɗaya ba amma duka suka yi haƙuri hatta ya ƙulu har ma sai da suka zo suna faɗa wa rasulu tare da manzo wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da shi mata nasarori shi ne taimakon Allah zai zo mun sha wahala mun gamu da cuta abubuwa sun dame mu mun shiga matsatsi iri iri mata nasarullah ala Allah ya ce ku saurara ma'ana ku faɗaka ku ji an gane kamar nan kowa ya wayoya da wanda ya sun koyar da kansa da wanda ya ji a can na ce ku waigo ku juyo ku gani ku ji an gane shine ala ku saurara Allah ya ce inna nasarullahi qaribun nasarar Allah tana zuwa kuma sai da Allah ya tabbatar musu da nasara don an ce idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai aka ce jaa al-arabu min aqdaril ardi qa'ina maka ta zama kasar musulunci an gane sai da Allah ya cika hasken musulunci na'am يسألونك ماذا ينفقون
na'am قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
insha Allah wannan zamu kwana ko amma zamu fassara ta ko akwai lokaci ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za mu ciyar yanzu ga arziki ya samu an samu wadata wa da wa za mu bawa kuɗin yaya za a kashe shi Eh, kun ji mutanen kirki ko yawa an ka samu kuɗin to kaka za a yi da shi yanzu ba an samu ba ma za yunfiquna wato wasu ila amr bin jamu wani bawan Allah ne amr bin jamu wa kana shaykan ya tsufa zalmal yana da arziki fa sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam amma yunfikuna ya tambaye manzo Allah yaya amma yunfiki ya zai ciyar wa alaman yunfi kuma wa da wa ya kamata ka ciyar wai in kana da dukiyar ma wa ya kamata ka bawa to sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi amsa ya ce kullahum ka ce musu ya rasulullah ma anfaqtum min khairi duk abin da kuka yi niyan niyan za ku ciyar ya ku bayin Allah ga sunan jeri bayan jeri kuma jeri bisa abin da yafi na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza a wurin Allah na ɗayan ya fi lada daga shi sai na biyu daga shi sai na uku daga shi sai na hudu duk wanda zaka fara wannan ne bayansa sai wannan da haka yadda sahabbai za su yi ciyarwa ma sun tambayi manzon Allah Allah ya ba da amsa an gaya musu an gane dangantakar manzon Allah da sahabbansa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fal walidai ku ciyar da iyayen da abin da zaka karka bar iyayenka da yunwa annabi a Allah ta'ala ce wa fidlahuma juna dulli min rahama wai in dai kana da iyayen ka saukar musu da fuka-fukan rahama shine ka dinga jin tausayin su in ka gansu cikin talauci ka damu kar ka bari a bi su bashi sai in yafi ƙarfinka kar kar su rasa gurin kwana kar su rasa sana'a kar su walakanta ka taimake su a wajen jinya ka taimake su a duk abin da za su yi amma yanzu mahaifinka yana gona kai kana zaune a kofar gidanku idan ya je ya noma ya tara hatsin ya kawo suka ce a sayar a sayi shinkafa a ran lefa ba ba fusta zai ce a yi wallahi kuma sai a sayar a sayi shinkafa wanda zai ci ba yanzu wannan akwai tausayi a ciki to ya yan uwana masu daraja wallahi ba wanda ya kamata ya fi morar kuɗinka a duniya bayan kayi wa Allah aiki sai iyayenka idan mutum bai fara da ciyar da iyayensa ba duk wanda ka ciyar ka ɓata lokaci kuma da yawa daga cikin mutanen da ba sa ciyar da iyayensu sai Allah ya jarrabe su da ciyar da iyayen wani ko ya ɗawainiya a iyayen matarsa amma ban ce ba kyau ba a to ai ka kar wani ne zai gobe ya ce na ce a su ma ya halatta eh yawwa ko dai ya je ya ma wani abokinsa ko ya a gurin da zai yi gwaninta ko wani abu daban a'a wanda za ka fara ciyarwa in ji Allah da dukiyarka in kana da kuɗi iyayenka. Wala ka rabi na biyu Allah ya ce da ‘yan uwanka na jini makusanta. ‘Yan uwanka na zumunta suna da haƙƙi a kanka, ɗaninka, wanka, wanda kuka haɗa jini, aku shaƙi, aku li'abin, aku li'ummin, ɗan uwanka, makusancinka, danginka na jini, wanda kaka ya haɗa ku, babba ya haɗa ku, ‘yan uwa sun haɗa ku, ka ba su. An gane? Ai ko Bahaushe yana cewa inuwar giginya ko? Shi inuwar giginya ka ya fi amfana na nesa ko? To me amfanin sa? A musulunci ba a san wani. In za a yi in za a yi in za a yi maka addu'a a fara da gida ma. Idan fa kada su makwabtanka da gidajen da suke kusa da kai duk alherin da suka faɗa a kanka da zarar rasuwanka mala'iku sai sun yi sai sun yaba. Sai sun kai wannan yabon. Idan suka maka addu'a mala'iku za su ce ni amin. amma in mala'iku suka ce in mala'iku suka zo anguwar suka ji za a ɗauka mun rabu da wani mun huta to shi za su kai labari ta karka rabu da yan uwanka in mutum yana rabuwa da yan uwansa dan yayi arziki ku zuba wa arzikin nasa idanu ku gani ba zai na moran arzikin ba za ga rayuwarsa tana yana ta fama ko yana fama da iyalai ko yana fama da jinya ko yana fama da gurin aiki ko yana fama da wata matsala ba za a bar shi ya zauna haka nan ba saboda ga masu haƙƙin ya iya ba su ko to zai je ya motar abin da ba haƙƙinsa ba. Wala garabin Allah ya ci ko to su ne na biyu. Bayan sufa wani ya kama sai marayu. Ita marayu ar malama taimakon ta ibada ne. Idan ka samu uwar marayu wanda ɗaya ne suka hana ta aure da mata mijinta zai rasu. Saboda kula da ‘ya'yanta ta zauna ta yin aure, har Allah ya karɓi ranta a wannan yanayin ana karɓanta a matsayin wanda ta shahada ba zaman banza take ba wallahi idan ka kula da armala har ƴaƴan da suka yi wayo suka girma suka fara rike ta wallahi ka yi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka bar uwar marayu abinci da rana kaman ka wuni kana ibada idan ka bata da daddare kaman ka kon kana ibada kuma duk mutumin da yake so Allah ya farin ciki da shi ya faranta wa marayu idan gari suka tara sunayen marayun garin suka kula da su to Allah ta'ala yana kula da gari idan gida ana cutar maraya Allah yana ɗauke rahama a gidan idan gida ana faranta wa marayu Allah yana sa albarka a gidan yana faranta Allah yana sa farin ciki a gidan shi yasa nace muku anan don Allah kada kowa ya rasa marayan da yake kula da shi a wajen maganinsa shi zaka yi shi zaka iya a tufafinsa shi zaka iya makarantarsa shi zaka iya ina fata an gani kowa ya samu maraya ya san shi ko bai san shi ba ya kula da shi Allah shi ma zai kula da shi amma idan mutane suka juya wa marayu baya Allah zai busar musu da zuciyarsu ya ɗauke musu tausayi to kar su zargi kowa sai kansu zaka in kana da dukiya bayan mahaifanka bayan yan uwanka da dangi to sai marayu kar ka ji tsoron kowa wajen ba da dukiyarka bai ma waɗannan na fari ina fata an gane Allah ya ce mana wal yatama bayan sai ce ni wal masakin daga nan kuma sai miskinai ni ne masakin ne eh masakin fa miskini ba miskinin bahaushe ba dan miskini abun bahaushe shine gurgu kuturu makaho akwai masu kudi a cikin su aka ce eh ba ni ba ji ne yawa kar wani ya ce ni na ce an ce wallahi wannan barar akwai masu kuɗi wani ma barar tana da uniform sai ya zo gurin yi gidan mai ko wani kusa ya sa ta in ya tayi sai ya cire ya sa mai kyau sai ka je gida ka samu yana da gida yana da dabbobi shanu na noma yana da awaki yana da komai yadda ka san sana'a za ka fito ka yi a gida shi ma haka zai fito ya yi maula ce kawai mai ɗanɗano ya halatta a basu masu da shi sannan kar ka zarge su in baka san labarinsu ba ka ce a irin waɗannan ne da aka faɗa jiya a masallaci a kar ka zarge su in ka zarge su kai laifi ka ba su ka tafi amma asalin miskini shine mutum mai daga da abin da zai ci ka ba shi ba ruwanka da halin da yake ciki ka taimaki miskini in jiwa in ji Allah ko zakka Allah bai manta da miskini bai asa shi a ciki yanzu da sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yadda za su ciyar da dukiyarsu idan suna da ita da ya ce iyaye da ya ce ‘yan uwa da ya ce marayu sai Allah ya ce miskinai su ma ku ba su maza ku mata in ba su da aure ku auren da su ku kama kungiya kai da abokanka kuna tara naira dubu dubu a wata idan kuɗin ya yawa ku nemi wani miskini ku aurar mar da yarsa ko ku nemi wata marainiya ku aurar da ita ko ku nemi yar dangin ku aurar da ita wallahi kun yi ibada kada ba mu koyi bayarwa ba mai bayarwa baya rasawa Allah baya hana mai bayarwa an gane kullum hannunka na dama ya zama da gaske na daman ne mana an gane eh kullum hannunka na daman ya tabbata na daman ne mana Allah ya taimake mu bayarwar masakin sai ne babun sabil da kuma matafiyi idan mutum yana bulaguro ya zo hanya kudinsa ya kare ku bashi yana neman gurin kwana ku bashi yana neman abinci ku bashi ina ba ta an gane ana bin masallatai da kasuwanni da gurare mutum ya ce yana bulaguro ku bashi ranar na faɗa mana ana yawan tuhuman su ba gaskiya bane ba ruwanka in ma ba garin su je ba dai matafiyi ne zuwa ina kike nan ka bar shi da Allah ka bashi gara ta gare eh ummu sabil sai Allah ya ce وما تفعلوا من خير يا كوبارين الله duk abin da kuka aikata na alheri da buɗaɗɗiyar zuciyarku da karincinku da yawan alherinku fa inna Allah lalle ku sani Allah bihi alimun Allah masani ne komai kankantar su wallahi Allah zai biya ku ranar alkiyama kuma Allah zai musanya muku shi a duniya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure ko tuntuɓa harce Allah ka yafe mana ya Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah madaukakin sarki ka shiryar da shugabanninmu ka datar da su ya Allah madaukakin sarki ka ba su ladan shugabancin mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta tana da yake faruwa a Iran da gabas ta tsakiya Allah ya kawo mana saukin ta Allah ya mana maganin mujirmai da azzalumai masu cutar su Allah ya karya su ya dammara su Allah ya nuna mana ƙarshen su ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwa da suke cikin mu nan mutanen kirki Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin su dukkan mu nan masu bukatu na alheri Allah ka biya musu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatun da ba na alheri ba Allah ka canja musu ɗauki alheri Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka albarkaci zuriyar mu da iyalanmu ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu waɗanda suke hannun waɗanda suka tsare su da sunan sata Allah ka kwakutar da su su dawo cikin iyalansu Allah ka tabbatar da ƙasar mu da al'ummar mu a cikin aminci alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم